musu baya akan dukkan wani al'amarinsu ballantana har a je a ce za a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma larabawa ba hatta yahudawa wanda dama su ne manyan abokanan adawar musulunci to su ma za a yanke alaƙa tsakanin su da ƙureshawa ta yadda yanzu mun karanta a baya yahuda suka taho daga madina suka zo maka suka famfa ƙureshawa akan cewa an muku yaƙin badar an kashe mutum saba'in a cikinku kuma an kama mutum saba'in me zai hana ku zo ku ba ku goyon baya da sojojinmu ku zo ku ɗauki fansa ku rama abin da aka muku wannan abin shi ya bayar aka je aka yi har yakin uhudu kaga kulle-kullen yahudawa ne da suka yi su ƙureshawa suka yarda don me burin ƙure yahudawa shine a gama da musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a wannan sulhu da aka yi zai jawo yanzu ba maganar wata kabila ta taho ta bawa ƙureshawa shawarar cewa a je a yaƙi kaga ba za a yi tunda an riga an yi sulhu sannan tunda an yanke wannan alaƙar kaga kima da matsayin ƙurashawa kuma tsiranto ya yi baya a idan makotansu kuna sha ne ba su haka wani hikima ce mai girma ya ce to kaga yahudawa wani dama su sun waye gari suna ƙulla wa musulmai makirci iri daban-daban to za a yanke wannan alaƙa ta kawo gulma ko ƙoƙarin haɗa baki kamar da makaranta a baya bayan yakin uhudu su suka tunzura a je a yi kuma yakin ahzab ma yahuda da suka je suka tunzura ƙureshawa cewa ku taho ku yi taron dangi mu kuma za ba ku goyon baya da sojoji a zo har madina a gama da musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yadda kuma suka taho amma Allah bai ba su nasara sun yaba da suke so ba yace abu na biyu hirsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala an yabqa al-ittisal maftuhan bainahu wa bain quraish ya ce a cikin ƙoƙarin yin sulhu manzan Allah ya himmatu ya kwaɗaita da cewa a samu sadarwa tsakanin shi da ƙureshawa a yi tattaunawa kuma a buɗe ta yadda ba komawar guri ya ɓuya aka yi tattauna sirri ba a a buɗe aka yi domin a cikin wannan yin abin ma a buɗe zai ƙara fito da wata hikima wanda da yawa mutane ba su fahimta ta ba sai in an karanta za a gane ina fata an gane domin an yi abin a buɗe kowa ya ji me aka yi hakan zai bawa mutanen da ba musulmi ba su fahimci wane ne manzon Allah gashi a zahirin sulhun kusan gaba ɗayansa kamar ka ce an ƙwari manzon Allah da musulmi amma kuma shi ya yadda ya amince na fata an gane kaga wannan ne tusawa mutanen da ba musulmi ba kuma da suke da alaka da ƙuresha su ga cewa to ku wannan ƙuresha waɗanda irin azalumai ne wannan mutumin ɗan gidanku ne ɗan uwanku ne ya zo shi kuma a cikin shar'in sulhun ma kusan gaba ɗaya shi aka kwara kuma ya ce ya yarda kaga zai sa a samu tsana da kuma kyara daga sauran ƙabilu ga ƙunishawa za su tsane su abu da suke masu jihar mara musu baya akan a yaƙi manzon Allah za su janye wannan abu shi yasa sai ce to a za ta tauna kuma ai abin abu kowa yana ji kuma kowa yana gani kuma a rubuta ina fata an gane wanda wannan ma dabara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin jagoranci yace li yasma minhum wa yasma'u minhu bi wasitati ar-rusul was-sufara yace saboda manzon Allah ya bar abin a yi shi a bude tattauna tsakanin shi da Qurayshawa saboda su su ji irin manufofin manzon Allah kuma shi ma ya ji irin muradinsu da kuma manufofinsu domin a cikin tattaunawa za ka fahimci abokin maganarka wane ne shi ina kuma ya sa gaba shi yasa masu hankali cikin suka zo wuri suke yin shuru ba sa cewa komai suna kallon kowa ɗaya bayan ɗaya domin a cikin yin zance ake gane kai ɗin waye ko me ya kimar ka me hankalinka an ba da labari imamu shafi wata rana yana zaune a makarantarsa sai gwani mutum ya shigo da siffa mai kyau da shiga ta kamala da kwarjini irin na manyan mutane yana zaune ya miƙa kafafuwansa haka to ganin wannan mutumin ya shigo da siffa ta kamala da kwarjini sai ɗauka cewa na babban mutum ne mai daraja ina fata an gane daga sai jan yi kafin sai tattale sai lankwashe su domin a zama na ladabi za ka zauna gaban malami ko haka ba za ka zauna ka miƙa kafin kana kafin ka sa kallon malami sai sa duk wanda ya karatun zaure za ka samu tarbiyyarsa daban da wanda bai karatun zaure ba ko a malamai ne domin hatta zama a gaban malamin ana koya mutum ya ya kamata yi. babu daraja a ce ka zauna gurin mutum mai kima mai daraja kuma kan bi kafafunka suna kallon shi haga ai bai dace ba ko to daga sai lankwashe kafafunsa gaba gida saboda bai san wannan din waye ba ne to ana nan sai ana cikin zance shi wannan mutum mai siffa mai shiga mai kyau din da zai yi magana kawai sai wata magana ta jahilci ta hauka ta rashin nutsuwa abu da mai to haka wannan ai shi kenan kuma bare da mai kafuwa na nan bai ma san abin da yake ba ma cikakken mutum bane da haka wannan kima da yake ji a yanzu ta shi wannan mutumin sai ya cire ta a zuciya saboda ne maganar da yayi yasa masu hankali da yawa ba sa taka yin zance sosai domin a gurin zance ake gane kai din waye kuma yawan yin magana yana jawo a rena ka ko da kana faɗan abin da yake daidai ne ma wani lokaci inda kana yawan yi to za a zo a tsana abin saboda yawa ko kana za ka gawo masu hikima ba sa yawan magana sosai don su rike kima su kuma in za su yi magana ga kowa yana so ya ji me za su faɗa saboda an san su ba sa yawan yin zance ta ko'ina komai su gani sun faɗa amma ka zama mai yawan surutu za ka to galibi mutum bayar daraja a cikin mutane kuma kowa da a gidanka ne ko ga ka gani sai kai faɗa to a ƙarshe yana kan ra'ayi da matar taka da yayan ka yasu yana ka baka sani ba har ba saka maka wani suna da cin zarafi duk baka sani ba ba suna yi ba saboda ka faɗa ne ba ko da ka gani sai ka yi faɗa kai to wani lokaci abin da kai faɗan ma ya yin faɗa sai ka shuru to in kana so kai faɗan kuma lokaci daga baya an nutsu saka mutum jawabi cewa kaza da kaza bai dace ba a cikin nutsuwa cikin mutunci cikin daraja to dai faɗo kan mai ka faɗa amma ko mai ka gani sai ka yi magana a kansa wallahi mutum sanewa yake abin mutane ya ce ina miki ya ce an yi tattauna ne ko tsakanin manzo Allah tsakaninsa da ƙurashawa ta hanyar jakadu da ake turowa su turo wakilansu shi ma ya tura nasa a tattauna aka yi magana kowa ya fahimci juna a ƙarshe kuma aka sharaɗi aka launa akan abin da yake aka yi ya ce wa fi haza a cikin wannan hikima ta manzon Allah ta qaribul lin nufusi ko wa tabridul li jawil harbi yace akwai jawo kusanto da zukatan mutane a baka dama kai magana haka yanzu kamar zakadan farko da na qurayshawa da yanzu shi da suka tattauna da manzon Allah duniya zo da wani barazana da burga da komai amma bayan ya koma sai ke cewa qurayshawa wallahi na zauna a gaban wani mutumin da ban taba ganin mabiya suna girmama shugabansu ba kamar da wannan suke girmama manzon Allah sallama saboda na ji a gurin manyan sarakunan duniya irin su kasar Rom kasar Farisa da ire-iren su amma ban ga suna yau shugaba biyayya da kuma cewa za su iya mutuwa akan shugabansu ba kamar waɗannan abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan me ya jawo ya fahimta ka an ba shi dama ya zo ya zauna a yi magana da shi kuma duk abin da ya zo da shi ba hana shi ya faɗa ba sai dai kawai ya ga wani tarbiyyar da bai taba ganin irin ta ba sai wannan abu ya saka masa tsoro da kuma jin girman manzon Allah da sahabbansa sannan wannan Allah ne saka masa kuma kaunar irin tsarin da manzon Allah ke kai da sahabbansa na fata an gane to shine ita cikin wannan kuma aka samu sassauta zuciya da yanayin yaƙi da kowane bangare ya taho da zimmar kawai a mutu a yaƙi da su ƙure shawa har sun tura ma shugaba wani wani kwamandan su karkashin kalibin walid an tafi da su rundina domin a tare manzan Allah a yaƙi shi ma a nan ya taho an can kai sada usman ya tato a je kawai a shiga a yaƙi ba haka bane haka duk bangare biyu akwai maganar yaƙi a cikin su to bara da kowa da zafin sa a lokacin to a cikin yin wannan maganganun kai a ce kaza a ce a'a a ce eh to yana jawo me har a samu huce zuciya daga maganar yaƙi kowa ne da cewa ma yanzu ya huce shi yasa idan abu ya faru za ga masu jima su ce maka kawai to yanzu wannan abun ku bari sai an jima yanzu kana ta zagana da kana jin haushi ta ce to yanzu kai hakuri ka je sai an jima ka dawo ba ka wannan damar ka tafi sai za ka yi nazari ka huce daga wani abunka ka ka yi yafa wani abu in ka tsara dawowa yanzu za ka ga zafinka ba kamar na farkon ba na fata an gane ya san abu ya faru ko da a gidanka ne ko tsakanin matanka ne ko yara an tare jijjiyar wuya to a lokacin karkata za ka yi hukunci shin ga dakata yanzu ke ki haƙuri shiga ɗaki ke ma ki haƙuri shiga ɗaki ku jira ni ina zuwa ko in kuma ka ga haka a hankali ba zai ba sai ka fito da zafi ya ana magana kaza kaza kaza kaza kaza to bai- ku ji ina zuwa daga nan minti kaza ka fita har kowa bai san me zaka zo kai ba ina fata an gane kowa zai zauna kuma sun yana tare to yaya za ka yi ta kuma ka tafi ka kidawa da wuri to zai sa kowa ya rika hucewa ya rinka sauka ya fara sauka sai ga karshen kai dawo cikin ikon Allah kusan kowa ma ya sauka sai to yanzu ku wannan abun me ya ranarsa me ya amfaninsa me ya faru sai ga jawabin da za a maka a yanzu da ɗazu ka nemi a yi shi da bala'i za a yi saboda kowa da zafinsa a lokacin amma saboda yanzu a ɗan fara hucewa daga kowa ya jawabansa to naji sai kuma mai aka yi ta faɗa ita ma haka ne ke eh haka ne to na yi simple case ne ko ba yi ba ne sai ga ka sulhu cikin sauki an warware dukkan damuwa amma sai da ake tsakiyar faɗa kowa ya taso da masifar tsakanin wane da wane kai kuma ka zo ka za ka yi hukunci ba lokacin galibi za ka ga sulhun baya yi ba wani zai ce maka kawai a mutuma a yi kaza a yi kaza amma ka rabu da hiji huce ka ce to yanzu ka zo yaya za a mutum da ya ce maka kar a mutu ko a yi sulhu a yi haku to haka ake to duka wannan dabaru ne na hikima a wurin jagorantar mutane Allah samu dace ya ce wa idza afu ko li menene li himazihim nahwa al-qital kuma hakan ne saka burin su na ayyaki dazu da suke da shi ya saka yanzu sun samu sassautawa an samu rauni an samu haƙura ba a san ma yaƙi ɗazu amma kowa da zafinsa cewa a shiga mana ba mun karanta ba kuma da ce ya manzan Allah ba muna kan gaskiya ba ne ce muna kan gaskiya kai ba annabin Allah ba ne ce annabin Allah ne to ba suna kan ƙarya ba suna kan ƙarya to kuma dan muna ɗaukan ƙasƙanci addinin mu me yake nufi mu je mana kawai a mutu ko a mutu ko a yi shahada a ko a yi shahada ko a ci nasara Allah ya ce a kai haƙuri ba haka za a yi aka ba shi haƙuri ko daga ba da kansu ya gano cewa zafin da ya ɗazu da kyauta ba har makaranta yake cewa tun daga ranar bai gushe ba yana ƙara nafulfuli a sallolinsa da nafulfuli a sadakokinsa nafulfuli a kan ƙur'aninsa ya ce har ya bar duniya saboda fatan cewa wannan musu ɗin ko kuma ra'ayin da ya kawo manzon Allah na zafi ɗin yana fatan Allah ya fi masa tare da cewa shi ba laifi ba a lokacin fahimtar ce haka to kaga ashe wannan abin ya jawo duk bangare biyun an samu sassauci na maganar yaƙi ya ce abu na uku ko innal uqala alladhina ko yufakkiruna bi uqulihim hina yasmuna kalam rasul sallama wa annahu jaa mu'azziman lil baiti yace a cikin abu da aka gane na fahimta a cikin wannan abubuwa yace akwai ai masu hankali wanda suke tunani da kwakwalwarsu in suka ji magana suna tsayawa su yi nazarinta su kalli to meye ne ya faru ya farkon maganar yake me karshen ta menene manufar wannan magana to irin waɗannan mutanen da suke tintintini akan maganganun manzon Allah da kuma bibiyar tarihinsa za su tayi cewa ai abin da ya faru shine manzon Allah fa ya taho ne dan ya girmama ɗakin Ka'aba kadai ba ya ƙi zuwa da ga abin da ya faɗa Qurayshawa mu mun zo da mun mi umara mi dawafi mi safa da marwa mu kuma madina kayan mu su kuma suka ce eh sun ji to amma ko ba su yadda ba a shiga ɗakin ka'abar a yau sai dai a koma sai baɗi ba ga suka faɗawar ba kuma ce ya yadda kaga wannan abin zai suka masu hankali a cikin larabawan da ba shawa ba kai haƙure shawan ma za su gane wane ne manzon Allah ba mun karanta ba wanda ya kawo shawa gudunmawa daga cikin ƙabilun da ba na shawa ba ya ce musu me wa'annan mutane ne fa masu alkhairi masu girmama raƙuma masu karamci ni ina ga bai kamata ana su zuwa shi tsawafi ba ba ga ya faɗa musu ba suka ce kai Allah san kai dan kauye ne suka hana shi jin maganar sa to irin waɗannan mutanen akwai su da yawa cikin hatta ƙurin sha akwai irin su wani daga ah to amma nan abin da aka yi ai zalunci daga baki ko ya mutum da taho daga uwa duniya tun daga madina ba dan yaƙi ba ya zo ne ya girmama abin da mu mishi girmama shi a yanzu duk babban burin ba ƙurin shi shine ya girmama ɗakin ka'aba kuma ya yanka raƙuma don a ciyar da masu zuwa yin ziyarar ɗakin ka'aba tun a zamanin jahila ka suke to yanzu ga wani ya taho don girma ɗakin ka'aba kuma a hana shi kuma asalinsa shi ma bukureshin ne kuma ɗan garin maka ne kuma kowa san waye darajarsa amma wannan abin da aka mar ba a mara adalci ba amma duk da haka kuma shi sai ce ya haƙura ya daba ɗin ya dawo haka sai ga ya ba wa mutane ma tausayi wanda da ya ce adawa da shi zai ce kai wallahi wannan ba karar mutumin kirki bane ai inda mu aka yi haka da sai an yi fada inda su wani aka yi haka da sai an yi bala'i amma shi ce ya yarda ke wannan mutumin fa sha'anin sa fa gaskiya ne sai ga mutane a hakan kadai sun shiga musulunci na fata kuna ganewa to haka wannan ba hikima ce to yasa idan kana jagoranci akwai abin da ake na diplomasiya wanda dole sai ka ritsa a cikin sa kai kawai ka rabi ta kana zaune ba za ka taba gane abin ba na fata an gane sai ka ta zage zage kana ganin to me yasa ba za a yi kaza ba to abin ba da irin hankalinka ake lura da shi ba kaga wannan dabara ta da manzo Allah ya kawo kuma cikin sauki yau mutane da'awa suka shiga musulunci ba tare da ya ce ba su shiga ba saboda me sun kalli ɗabi'arsa kawai da halinsa na me na haƙuri da kuma cewa ya yarda an zalunce shi amma dan neman zaman lafiya ya ce ya yarda wani hagu na makarar magana ba ce ina fata ana garewa to haga ce wannan ma abu ne da zai ƙara fitowa a cikin wannan yaƙi ya ce wal mushrikuna ko yaraddunahu su kuma mushrikai suka ce ba zai shigo ɗakin ka'abar ba ba sai dai shigo ya dawafi ba wa huwa yasiru ala mai ta'azimihi gashi kuma ya ci gaba da cewa shi dai burinsa shine girmama ɗakin ka'aba tunda kun ce yanzu kan na shiga sai yaushe sai baɗi to na yadda a rubuta baɗin zan dawo kaga inda ba dan Allah bane abin sai ce ah ba dai wannan ɗakin bane to bari wa za mu je Madina mu irinsa ba yake nan ba tunda shi ma ga hidimar biyansa idan ya ce duk duniya a rika zuwa kawai dan ne ba shi ganin an san za koma ba to amma sai ce a nasin da suke tinkaho da shi din ya yarda dai harami shi ne ɗakin Allah da ya kamata a zo a yi mutum Allah shi kuma ya amince sai baɗin ba damuwa a yi haƙuri kuma ba mabiyansa haƙuri ya ce sai haƙuri a je a dawo baɗin ai kamar yau ne ko to haka sai ga wannan abin ya jawo manzon Allah masoya kuma ya sa waɗanda da suke alaƙa da ƙureshawa sun ga cewa wallahi ƙuresha ba su kyauta ba wannan abu da kuka yi zalunci ne kuma kaskanci ne ko ba da ɗaya ba ne saboda haka alaƙa da muka da mu da ku a da yanzu mun jena ma ba ma ƙaunar ku saboda ku azalumai ne haka dafa su cikin ruwan sanyi to haka ake diplomasiya isa wanda bai santa ba zai sha wahala sosai ta fi kowanne mataki daɗin bi sai dai akwai wahala sai masu ƙarfin hankali suke gane da ake nufi a cikinta bari ba ku misali daga farkon yakin falastin da aka fara da wannan shekara biyu da ta wuce ana cin mutuncin falastinawa ana karkashe su an dammara kasar su ma kasar kusan gaba daya ba haka bane kaga an nuno yaro abinci ma yana kamar bara ko kokuwa yunwa tana kashe mutane ga cin mutunci da marar daɗi Allah ubangiji ya kare mutane suka rika maganganu a duniya wai me yasa Saudiya ba ce wata magana mai karfi akan Falastina ba ba haka bane aka ta maganganu sai waya suke magana sai iran su kaza kaza kaza ai su ne to haka wannan in ka kalli na iran gaba ke in kai kana da hankali ai ba suna idan suka bici qurayshawa su sai bici palestina bane su suka jaza musu rafa wani abin suka ciki yanzu tunda su suka ba su makamai suka yi kai isra'ila hari su kuma suka kai musu hari samarin su gashi bala'in da ya jiyo baya ba haka bane to yanzu kwanan nan da yake bibiyar abin da yake a siyasar duniya da wacce sati biyu ba ya gayyaci shugaban kasar amerika ya zo abin nan babban birnin kasar saudiya kuma ya zo ya ce masa za a sanya jari a amerika dala wasu mahaukatan kudade fa ya faɗa ya ce za a sanya wa amerika amma da sharɗi guda ɗaya sai amerika ta yadda an ba palestina ƙasarsu don allah a hankalta duk abin da aka yi a duniya da ihu wallahi da kawai magana kwaɗi da ya faɗa ba kuma wannan abin ya tasiri a zuciyar shugaban amerika saboda shi duk amerika ne yake so a duniya shine america first ita ce america ta fi komai a gunsa da haka abin da zai gina america shi yake bukata ba komai ba yasa an kabi bi tarihin in kana bibiyar siyasar duniya sanda aka kai aka kama wani dan saudiya din da yaje yake sai da america bayanan sirrin saudiya wani dan jaridan nan kashogi din nan ba an kashe shi a wannan kasar ba bin nan turkiya ba ai an yi ta a duniya cewa a kama ayyuwan saudiya a sa mata kunkumi a mata kaza a mata kaza da turam lokacin hawan turam na farko kenan ai sai kirawo suka yi magana da shi wannan salman sai ta masa a in fa ya matsa masa da wannan maganganun fa zai cire jarin su gaba daya a yarka har sai ga wasu Trump ya fito ya faɗa a 'yan majalisar ta ce shi yanzu maganar kashogi a daina yin ta ita Amerika ce kawai a gabansu da haka duk wanda ya mutu ya riga ya mutu amma ya za a gina Amerika aka daina maganar har yau ba ƙara yin ta to yanzu abin da ake kai kenan kuma yanzu an kana bibiyar maganganun da shi yake a matsayin na shugaba kamar jagoran duniya za ga yana kamar katsalandan wasu isra'ila har a yanzu haka ya fara musu saboda wancan jarin da yake so a kai azuma kasarsa don ya gina al'ummarsa to shi ne diplomasiya amma kai hankalinka zafi ne ka ce ko a kai makamai mana a yi ta mutuwa wa zai iya yaƙi da su yanzu a yi wa zai yaƙi da amerika za a ci riba ne sama ku abin da ake a diplomasiyance sai ga an samu abin da ake bukata to haka ake amma idan mutum bai kware ba sai ga ta zahajin abin da baka da ilimi a ciki Allah ka tsare imanin ina muke yace to kaga su masu hankali za su masu tunani da hankalin su wanda suke yin nazari in suka ji maganar manzon Allah to za su waye gari su cewa shi fa manzon Allah ya zo ne saboda girma dakin Allah su kuma ƙure shawa suka hana shi amma duk da haka ya ci gaba da wannan matsalahi na girma ɗakin Allah ya ce to ya saki fa ha'ula'i bi janibihi to irin waɗannan masu wancan nazarin za su dawo yanzu su fusa fara mara manzon Allah baya a ɗazu da jiya su abokai ne na hulɗa tsakanin su da ƙureshawa amma wannan abin da ƙureshawa suka yi da hana manzon Allah ya zo shiga kawai ya ɗawafe tafiyarsa kuma manzon Allah ya ce ya yarda ya amince sai baɗin sai su gane cewa to wani wani irin mutum ne mai son zaman lafiya to haka ne ma ai shi ne mutumin kirki su kuma waɗannan abokan namu azzalumai ne tunda sun yi abin da yake zalunci za ka ga sun dawo sun fara mara manzon Allah baya daga nan kuma fara tare to addinin nashi ma me yace ne ayi sai ga an fara ko bincike akan addini daga nan kuma fa sai mutum bai ga musulunci haka suka rika yi yace haula ibdanibihum ay wa ta'dafuna ma'ahu suna haifar kokarin tausaya wa manzan Allah fayyakawa markabuhu sai a waye gari manzan Allah ya ƙara samun tagomashi ya ƙara samun mabiya ya ƙara samun ɗaukaka a cikin larabawa sama da ƙureshawa saboda duk wanda yake mara ƙureshawa baya a cikin mutum ɗari an samu sama da mutum hamsin sun bar bayansu sun dawo suna ganin manzan Allah ya fi cancanta a mara masa baya saboda shi fi kowa son zaman lafiya kuma shi ya fi kowa don gudun kar a yaƙi a cikin mutuncin aikin ka'aba ma ya ce ya yarda shi ba zai shiga ɗa ka'abar ba zai koma sai baɗin kaga wannan ai ba ƙaramin abu bane ina fata an gane ya ce wa yadda afu markazu ƙureshin al'ilami hakan kuma sai zanto ya ƙasƙantar da matsayin ƙureshawa a siyasar ƙasashen laraba a lokacin suka waya gari kuma sun rasa ƙima a idan mutane wadini kuma suka fara suka ƙasƙantu a idan mutane a bangaren siyasar duniya da kuma cewa addinin su su na ƙureshawa na zalunci ne tunda shi wannan addininsa ne ya hana shi shiga a yaƙi kuma aka masa abin da ba daidai ba ne amma ya ce ya yi haƙuri to wannan addinin shi ya kamata a bi addinin ƙureshawa da yake nunawa zalunci da fin ƙarfi da kama karya na fata kun gane to haga ya dafa su da ruwan jikinsu kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce fili busun nasi sai wannan ya rage wa sha mabiya da ƙaunatuwa addinin su ma ya kaskanta idan mutane ya ce abu na gaba shine ako anna hakanat fataha al'aziman bayna dal al-fatah al'ada ya ce wannan sulhu da aka yi na hudaybiya ya kasance wani fatahi ne wani bu'i ne da Allah ya yi wa manzon Allah da mabiyansa ya ce bu'i ne mai girma wanda aka yi shi kamar somun taɓi na wani buɗi kuma da zai zo nan gaba wanda ya fi shi shine fatahu makka wannan kaɗai da aka yi ya nuna wa duniya cewa manzan Allah da mabiyansa sun zama hukuma mai zaman kansa a yanzu tunda har shawa sun yarda su yi sulhu da su da shi kaga a ɗazu da jiya ya ƙasafa suke suna ganin su ba su ga komai ba amma yanzu sun yi da cewa shi mutum ne mai zaman kansa cikakke hukuma ne da aka zo a yi sulhu ma da shi har gano an samu ci gaba kenan na fata an gane yadda kafin a samu fatahu maka alladhi ya abdallahu ta'ala bihi dinahu wanda wannan fatahu maka kuma shine Allah daga addinin sa da shi wa rasulahu da manzansa sallallahu alaihi wasallama fa da kallon nasa fi dinillahi afwajan daga fatahu makka ne aka rika shiga addinin Allah tawaga tawaga kungiya kungiya a farkon musulunci mutum ɗaya da zai musulunci har a wuni tun safe har dare ba wanda ya ƙara musulunta wata ran ma a yi sati ba wanda ya ƙara bayan wancan da ya ji amma daga ƙarshen lamari bayan fatawa maka suka ga mutane kamar ɗari biyar ko dubu sun turo wakilansu cewa a zogun manzon Allah a musu mubaya'a su ɗan gari kaza gaba ɗaya sun yi karɓi musulunci kaga ai musulunci ya samu ta goma shi ina fata an gane ya ce ƙudurar da fi hadihi ligazwa sotul fatahi ya ce a wannan yaƙi da aka saukar da sotul fatahi busharatu rasul sallama wa huwa qadil ko ya ce kuma tana bushara ne ga manzon Allah wa huwa qa'idun min al-hudaybiya yana zaune a hudaybiya sai Allah ya masa da inna fatahna laka fatahan mubina zuwa ƙarshe ana masa bisharar cewa yanzu Allah ya bashi cin nasara kuma nan gaba kaɗan za a bashi nasarori masu tarin yawa akwai cin khaibara akwai dawa a fatahu makka din ma ga gari abin da za a samu a hunayi duk aka masa bisharori da yawa cewa yanzu ya fara hawa kan gaban nasara wahala da aka sha a baya daga wannan sulhu da biya din to ta yanki nan gaba sai da kawai nasara nasara nasara kuma kuma za mu karanta mu ji insha Allah yace wannan ya faru ne kamar da Imam Bukhari fadda a cikin hadisin sa rahimahullahu ta'ala fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laqad unzilat alayya ko allaila suratun hiya ahabbu ilayya mimma anat alaihi shamsu manzo Allah yake ce musu ana zauna a hudaybiya ce ajiya da daddare an saukar min da wata aya na fi kaunar ayar ina son wannan ayar da abin da yake cikin ta sama da duk wani abu da yake da duniya gaba ke daya mana da za ta duk abin da yake duniya na arziki da gwalagwalai da me a ce abin su to da ba na son su matsayin wacce su da aka saukar min kawai ta fi min komai saboda Allah masa bayani ne akan abin da samu da nasarori da za samu buɗi na addini sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya karanta masa cewa inna fatana laka fatahan mubina ya karanta masa wannan sura har zuwa da take ya ce abu na bakwai anna hada sulha wal hudna ko haka ne ko ya ce ya ɗan musulmina fursatun wannan sharaɗin da aka yi na yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita wuta ya ba musulmi wata dama likkilaɗi bil kufari su rika takuduwa da kafirai saboda an ce ba za a yaƙi ba har shekara goma kuma an rubuta to haka yanzu musulmi zai fita ya tafi kasuwanci duk garin da ya ga dama ko ya tafi wa'azi duk garin da ya ga dama kuma ya mu'amala da duk wani kafiri ba maganar yaƙi kowa ya san da wannan to haka takuduwa da suke da juna kuma zai sa a musu bayanin me musulunci zai sa a yada da'awar musulunci kuma an yada kuma takar saboda babu yaƙi kowa an ba shi dama ya je ya zo ya je ya zo ko ya ce aka ba su dama ya ba musulunci dama su tafi da kafirai eh li iblagihim adatul islamiyya da yansu isa musu ne da'awar musulunci zai shiga duk garin da ya ga dama za a tura mutane ku je gari kaza ku yi wa'azi yau kasuwar ina ne gaza ne to ku tafi da waza da wani ku je gari kaza kasuwa kaza ku yi mutane wa'azi ko ba wanda zai musu komai saboda an san cewa an yi sharadi ba za a yaƙi ba tsakanin duk laraba da ba musulmi ba ko manzon Allah da sahabbansa to haka wannan ya taimaki musulunci an samu kuma abin da ake so yace fa zaharat ko fa zahara man kana ne mukhifan bi islamihi a wannan sulhun da aka yi sai a da wanda ya ɓoye musuluncinsa ma sai zo ya bayyana saboda kwaɗanda da yawa sun musulunta amma sun ɓoye abinsu a zuci saboda me saboda tsoron mutanensu shi bai bar garinsu bana cikin mutanensu amma ya ɓoye musuluncinsa kawai Allah ya sanya musulunta wani ma manzan Allah bai sanya musuluntan ba amma ya ɓoye kayansa to ganin cewa yanzu kuma an ba da dama kowa ya shiga inda ya ga dama ya addinin da ya ga dama to sai kowa ke bayyana ra'ayinsa ya fito da abinsa a fili cewa an shi musulmi ne ko ba zai tamar kala ko a maka yake zai fito shi musulmi ne ko ba za a masa na fata an gane ya ce wa dakala fi hadal fatara adadan kasirun fi dinillahi azza wa jalla sai aka samu mutane da yawa suka rika shiga musulunci da yawa da yawa saboda yanzu ba a yin yaƙi yasa har kullum zaman lafiya ya fi komai daɗi a duniya amma a ce abu sai da yaƙi za a yi sai da faɗa sai ba a tun da sarai to yasa aka samu ko da a shugabanci ne wanda yake tafiyar da mutane da da diplomasiya da jawabai masu kama hankali an fi mar biyayya saboda wanda yake abu da zafi za ga shi a ƙarshe baya ci nasara yana zafi haka ga taron wani amar fito na fito ko haka kamar ka ce mulkin soja da mulkin da yake da ba na soja ba ma'ana kawai karfa karfa doka doka kawai komai da karfi za a yi babu afuwa a ci amma wanda yake tafiyar da mutane da diplomasiya da jawabi to ya fi kama hankalin mutane kuma an fi juya dan adam daga ra'ayinsa ya dawo wani ra'ayi ta hanyar jawabi yanzu wani in dan karfi da faɗa ne ko me zaka masa ba zai bar ra'ayinsa ba ko kai ko kai zaka da yadda mutum ba damuwa amma in kana bar jawabi a hankali saka ka kama ƙwarwarsa a hankali ya bar ra'ayinsa ya dawo kuma abin da kai so ka tsora shi akai shi yasa manzon Allah ke faɗa cewa lalle daga cikin sashen zance akwai sihiri inna min al-bayani la sihr ma'ana aka maka wani jawabin yana sa mutum yayi abin da da bai niyya ko da ya ce zai yi amar jawabi sai ga cewa yanzu ya haƙura ba zai yi ba ko da ya ce ba zai yi ba amar jawabi ga ce eh yanzu kuma zai sai sa to jawabi ya fi komai daɗi ya zaka samu duk wanda yake da kalamai masu daɗi to ya fi tafiyar da mutane lafiya kuma ya fi zama da mutane ma cikin sauƙi za ga ya fi ma abokai da yawa mutumin da yake da faran-faran da kuma iya zama da mutane a mutum mai kaushi za ga ba kwa bane yake alaƙa da yana da ka'ai wannan hihi mai kaushin hali ne komansa kawai babu sassauci a ci ya ce abu na takwas ko قوله صلى الله عليه وسلم حين قدومه الحديبية هو ومن المشركين وأصحابه لدخول إلى الحرم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها إياهن فإن من ذا الله دي أفركم كرة دمكي سندلوه دي بيا يزونا يتشي والله دون أمر سكبزروا من دشي in dai abin zai taimaki addinin Allah to koyaya abin yake ni kuma zan karbe shi kuma zan cika musu ba haka ya faɗa ba haka daga aka ce za a yi sulhu an yadda babu yaƙi shekara goma amma fa duk wanda ya musulunta a cikin makka ya zo madina ka dawo da shi makka kuma ce ya yadda duk wanda kuma ku a cikin ku a madina ya musulunta yana zaune sai ya fice shi kai komo maka ya da kafirci to ba za a dawo da shi ba ya ce ya yadda ya mata an gane aka ce ya sa sunansa muhammadu rasulullah suka ce a ba su yadda ba kawai ce muhammad bin abdullah ya ce ya yadda a rubuta haka duka waɗannan in kalli abin a idan zahiri za ka ma akwai kaskanci a ciki to amma babban abin da yake ɓoye shi ne ai an ba musulunci dama ya yi da'awa wanda kuma zai ɗaga musuluncin san zai ce duka ya yadda yasa har rantsuwa yi in suka nemi wani abu wanda dai abin zai daga musulunci ta ko ina ne ya ce zai yadda ya ce kadi waffa salatullah salamuhu alaihi ya ce manzan Allah ya cika alkawarin da yi bi ma ƙala wa faƙa ala shuru'in kuma ya yi muwafaƙa kan sharɗin ƙureshawa fi ha ma fi ha minar zulmi tare da cewa fa cikin sulhun gaba galibinsa duk irin abin da yake cikin zalunci wal ijfa da nuna cewa ana so a nuna wa kaskanci amma sai ya yarda na fata an gane haka kuma an nuna masa da farko an ce bismillahir rahmanir rahim suka ce a agoge bai san wani arrahman ba su sai dai a ce kawai bismikallahumma yace agoge haza kaza kaza kaza min muhammadir rasulullah suka ce a inda mun ga da kai rasulullahi ne za mu faɗa da kai ne kai a rubuta muhammad bin abdullah yace a rubuta ya kaga a cikin duka akwai abu da tauyewa abokin zance haƙoƙinsa amma mazana ya haƙura ya karɓi hakan kuma ƙarshe fa sai ta nasara yasa da suka ce in ka ji an ce maka ya haƙuri to ƙaunar ka ake alamu ne cewa za ka ci nasara nan gaba duk da ka dan ce ka ya haƙuriwa ne to kai da ka ya haƙura domin gobe ko jibi za ka zama kai da kuma mai ɗaukaka insha Allah to mazalla ya tuka musu wannan abin duk da irin abin da yake cikin sharaɗinsu na zalunci da kuma nuna cewa akwai cutar wanda ake yi da shi ya ce wata zamir min ha kafir min sahaba ya ce wanda wannan abin ya bakanta ran da yawa daga cikin sahabbai walakin awaqibu ha kanat hamidatun tayyibatin sai dai karshen sulhu me ya haifar shine abin da ake so kuma abtin nasara saboda musulunci na farko an yi ta shiga musulunci an yaɗa da yawa kuma ƙarshen lamari manzala ƙara fitowa a matsayin jagora kowa ya sallama masa saboda suka ce masa mu ya manzo Allah tunda mun karanta wannan harɗin da muka yi da kai na cewa duk wanda ya zo Madina ya musulunta a dawo da shi maka to mun karanta kuma an taho da waɗansu sun yi tinga sun tsaya su ba su ba sa Madina ba sa maka suka yi zaman su kuma suka tara mutane kusan mutum saba'in ire-iren su kuma su ce kewa ƙureshawa farmaki har dai ba za ka ce manzo Allah bane tura su tunda kai ka ce da ma kare sai su je gurin sa suka ce mu yanzu muna so don Allah ka sa baki wa'yancan da suka tare hanya su dawo gurin ka su zauna haka sun yadda ke nan da shi ne shugaba domin su ba su hana su ba na fata kuna ganewa ya ce ah to bayan sharaɗi maka yi kusa ce a mu sharaɗin mun fasa haka me sun karya alƙawarorin su da kansu saboda dama shi sharin zalunci idan kana yin sa ƙarshe kanka zai dawo yasa wani mai hikima ke cewa la tazlimanna idan ma kunta muqtadiran fa zulmu yarju aqibahu ila nadam karke da ke zalunci dan ka samu dama yanzu ka san wani in ya samu dama haka yake yana ga yana kan cenuwa zai yi abin da ya dama ya sa abin da yake so ya hana abin da yake so to inda kana yin zalunci ka shiga uku yace fa zulmu yarju aqibahu ila nadam shi karhin zalunci shine nadama zaka kaskanta ne sai ka kawai lokacin Allah ya wani juyinsa na mamaki kai da kace yanzu on top kuma ya dawo kansa amma idan kai adalci sai Allah ya ba wani tagomashi baka mutu ba da ranka kai ko ka mutu ma sai ga Allah saka sunanka da kimarka da mutuncinka idan masu mutunci yana nan har tashin iyama saboda kai mutumin kirki idan kuma kai zalunci da ranka baka mutu ba kawai sai Allah mai da kai isaya kawai Allah maka risaya kana ji kana gani ana yin komai ko babu kai a ciki ba ma wanda ya san ka kuma nawa aka yi suna da yawa suna nan da yawa to sa ba a san zalunci za a ga wani da shi ne a gida babban yaya amma a zalimi ya rinka cin mutuncin kannansa ya wulakanta kowa domin shi ne lokacin yake da girma da kuɗi sai ga ana nan kuma komai ya sakwarkwace wa'annan ƙananan sun zama su ne yanzu manya shi kuma da zama da komai ba shi da ko sisi kuma ya da hannunsu haka yaka ga gaba daya harka ba ta kyau ba ko da shi ne shugaba a gida kamar da muka sha buga misali mutum magidanci ka a wurin mace kana wulakantar da ita inda ɗabi'ar mutanen mu suke ai mata ba su da hankali ba ka ke faɗa ba ai mata ka haka kawai kai ta cutar matanka da ƴaƴanka duka wulakanta su kai kake aure da su amma kake musu wulakanci abinda za a ci ka sani misali dubu biyar ce za a kashe a gidanka a wuni sai ka ba su dubu hudu haka da kake nufi ka zalunce su ko ba gaba ne kenan yanzu ko dai su su saka dubu daya a ta abu ko kuma a yi haƙuri a dubu hudun dole ko a tafi da yin wasa haka za ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ana nan ana nan ana nan sai a waya gari duka sun kawo ƙarfi kowa ya tashi kai kuma duk abin da kake da shi Allah ya kwaci hakan kuma sai Allah ya cire tausayinka a zuciyarsu bai mai tausayinka haka bala'i ya cimma mutum kenan ka saka su bara a shekarun jiya da jiya kai ma kuma yanzu me sai ka yi bara haka ne to yi ne zalunci sai da karka da kai zalunci don ka samu dama ka yi adalci iya ikonka kada ka kalli wane ne za ka zalunta din aka tuna cewa waye ya hana zalunci ai wanda ya zalunci din a shi ba wanda ba wanda zai kai shi ko ko ya fi karfin kowa ko to ka tuna cewa Allah ne fa ya hana zalunci to karka yadda ka zalunci don kai don Allah sai Allah ya taimake ka ya ma albarka yanzu kullum ka tare magana a Najeriya sai ka zance Sardauna ba ga gida faɗa ba to Sardauna nan in ka bi tarihinsa me ya mallaka na kuɗi a duniya ka iya cewa babu kawai saboda me ba kuɗi zo tarawa ba gina mutane kuma sun yi iyayensu kuma sun koma ga Allah har gobe an faɗa ka da yake da arga kamar wani sahabi ne tsabar irin abin da suka yi shekara hida fa mulkin nan gaba ki daya kwata kwata ba shekara hida amma kaga irin abin da ya ja wa arewa wani cigaba na alheri wanda har yau tun daga lokacinsa ba samu wani da mai da ko da rabin abin da ya ba amma da san da ya mutu a kawon ɗinsa ma ba shi ake binsa a banki ba shi da ko sisi ba shi da ko sisi ta fa kwalewa me ya bar wa ayansa gado hula ce haka ta zanna kwaya ɗaya da agogo da aka ba shi a ingila da wani ɗan talabijin irin black and white ɗan ƙarami shi da abin da ya bari ba ba shi da komai ba amma kaga irin abu da suka yi wa kasu mutane to yanzu kuma ga waɗansu sun samu dama sun mada kansu baltiblonius amma an faɗe saka da kai kamar kamar an faɗi fir'auna ka jaranka kana matsi ne musu saboda rashin mutuncinsu so shine zalunci kuma wasu mutu mutu ba suna alhain zaransu amma bai ganin su da kima inda ya san mai kima kuma to zalunci haka yake kisa karke da ke zalunci ko kaɗan don ka samu dama jarraba ka Allah ya yi ya ga cewa za ka yi abin da ya kamata in kai abin da Allah ke so mai kyau sai Allah ya maka albarka ya bar sunan ke ci gaba da wanzuwa ana maka addu'o'i da kirki ko da ka mutu ko da ka mutu ana maka addu'a da kirki ana cewa da za mu samu irin wane yanzu to ba za a samu ba an riga ta kowa yana maka fatan alheri amma kai zalunci ka shiga uku za ka mutum sai ya kiyaye zalunci ko ina ne ya ce idh kana tsatan so idh kana tsatan min su sallama li rabbihi ta'ala saboda abin da ya faru shine wannan sulhun da aka yi manzon Allah ya yi Allah ne biyayya wa ta'aziman li hurmatihi kuma ya girmama alfarmar umanzan ubangiji shi yasa duk abin da ake gaya da umar ya ce masa kaza kaza kaza sai ce masa ba anni rasulullah wa lastu bi asi yace ni fa manzon Allah ne umar kuma ba zan saba wa Allah ba mana duk abin da kaga ana yi Allah ne ya yarda in karba abin a haka kuma na san Allah din wa huwa nasiri zai taimake ni haka abin gashi a zahiri kamar kaskantar da musulunci ne amma saboda bin umarnin Allah da yi sai Allah kuma daga darajarsa sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika amrun yujibu an yasudu kullu amalin ko yace to kuma wannan abu ne wanda ya kamata a ce duk wani al'amari jagoran al'amarin idan to shine biyayya wa Allah da manzon Allah to sai a tsaya akan abu kana son gina gidanka idan to ka hada zuriyar ka san lafiya kalan mutanen kirki to sai ka bi tsarin Allah da manzon Allah a gidan naka a shugabancin ka ne ka zama shugaban karamar hukuma ko na jiha ko na ƙasa to sai ka bi tsarin Allah da manzon ka samu cin nasara a gun abubuwanka duk wanda yake so zama ya yi abin da yake daidai to ba zai samu daidan nan ba fa sai in ka bi kana yi Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hanyar da ba ta su ba wallahi bata ce kuma halaka ce kuma zalunci ce Allah kiyaye yace wa ta'amalul muslimina fi kulli zamanin wa makanin malaki sa haga irin wannan abin shi ya kamata ta duk musulmi suna amfani da shi a kowane zamani kuma a kowane guri ko ina ka tsinci kanka to kai kokarin cewa ka kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a da su ne ake samun cin nasara yace thumma ma an amallahu ta'ala bihi wa tafdil ko wa tafdil min al ganaim al kathira sannan kuma ga abin da Allah ya ba wa musulmi ya fallala su ta samun ganima mai yawa wa futuhatun azima aka rika cin manyan birane da yaƙoƙi na musulunci bayan an koma daga sulhu hudaybiya aka tafi yakin khaibara babbar ƙasa gari ne babban gari na manyan masu manoma ne masu arziki da yahudawa amma Allah musulmi sai aka zaka ci su a yaƙi aka kwace duk gonakin nasu aka zanto gonar ka sai to ka ci gaba da nomawa abu da kake samu na amfanin gona in ka fitar da shi a shekara za a raba shi gida uku ɗaya naka ne biyu na musulmi ne haka aka riƙa yi aka samu arziki aka samu yalwa aka samu yaɗuwar musulunci saboda ne manzan Allah ya yi wa Allah ɗa'a ya yi abin da Allah yake so to yana malaki ta kai ma a nan in ka san ka san sana a duniyar ka da lahirar ka to sai ka ba hanyar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ba ka nasara ya ce wa adar sakina ko a sakina ala rasulihi wal mu'minina kuma sai Allah saukar da ko mun tsallake ne wa futuhatin azima alati aqabat gadatu hudaybiya wanda suka biyo bayan sulhu hudaybiya kuma Allah saukar musulmi da manzala nutsuwa wa hikimun kathira la tasu hada ali hada al maqam yace kai akwai ma hakimomi da yawa wanda dan wannan gurin bai isa a kawo su ba mara dan tsakuruwa malami inda za ba za ka bar malai ta fito maka da hikimomi a kan sulhu hudaybiya da ai sai a littafi ma ya fito wannan gaba ki daya saboda an samu duk wani tsarin mulki da zamantakewa ya tattare ne a sulhu hudaybiya in dai ka sace nasara a duniya ka kalli yaya manzon Allah ya da arna na fata an gane in kai kana da awa ne ko kan shugaban musulunci ne ko kai waye ne ka ga yaya aka yi da su kuma ƙarshe waye ta nasara to idan ba za ka bi wannan tsarin ba duk tsarin da ka ba aka san wannan wallahi asara za ta yi ko ba za ka ci nasara ba ko yanzu wani abin da yake faruwa a palestine kaga waɗansu ne suke ta zuga matasa su ba sa ƙasar ba wasu na ƙatar wasu ma suna amerika wajen suna kwakwanta a wasu wurare sai su musu ɗanshar bidiyo su tura musu ana tattako waɗansu ayoyi abokan jihadi da wani waye-waye aka tura musu rocket-rocket suka tona rami ta ƙasa wani tunnel suka shiga suka kawo isra'ila hari suka ce mutum dubu ɗaya suka kawo mutum ɗari biyu ba shi bane abin da ya faru to yanzu daga farkon yakin zuwa yanzu in ban da Allah ba wanda ya san adadin falistina da kashe wala ba wanda ya san faɗa adadin su an kashe mutum ya fi miliyan an dammara manyan birane wanda inda za shekara talatin nan gaba su ba ba za su ƙara dawowa kamar da ba gazan nan gaba ɗaya an gama da ita to me riba da ka ta wannan to haga su jagororin rahin sanin irin waɗannan zaman da manzan Allah ya yi da kafirai ko kuma sun sani amma sun isi aiki da shi shi ja suka halka al'ummarsu ko ba shi ba ne to hagan duk abin da ba za a sama musulunci riba ba me ya amfanin yinsa ba shi da wani amfani kuma da kalli duk wani abu da aka ce maka iran ce take jagorantar sai zaka duba yan waya sunansu bayan hamas din ma yan hizbullah ka ga irin abin da ya ci su a wannan shekara ɗaya duk wani da ka san shugaban su ne gaba ɗaya an kashe shi ko ba ka musu ba wani abin da baka ma mamaki ta hanyar kawayar hannu aka yi musu hari dukansu a lokaci ɗaya aka shi mutum sama da mutum dubu talatin har ɗinsu da suke amfani da shi saboda shi wanda yake abincin gabar ka fi ka technology kai ka ɓata kanka lokaci ba ka kira komai a duniya ba abin da ka sani haida a kilo a baka kashe kawai ba shi bane wallahi da wayar hannunsu za ka yi misali ka kashe su wayar hannunka da kake amfani cikin sakan ɗaya duk kai bambin lokaci ɗaya ta tashi duk suka mutu kana zan magana su yanzu to waya zuga su iran ce so shi musulunci na manzon Allah wallahi daban yake in ba na manzon Allah ka wallahi zaka halaka duk wanda ka maka wani tsabin musulunci to ka za ka kalla yaya manzan Allah ya mu'amala ma da arna na fata an gane sai ka ga to fa kai na kan nan ba haka manzan Allah ya yi ba ka bar mar kayansa kawai dan zai je ya halaka kai ne a banza ya baka wani kuɗaɗe da motoci ba ka san za ta baka ba a tura maka idaloli da motoci ka ta jin daɗi dan ya tsaya sallame ka da kai da zuriyarka kuma ga abin bakin cikin shi da ka tafi a hanyar da ba ta Allah ba Allah tsare imanin kuma me alhasun wa huwa min man'i man husuli ila albayti yace an samu jawabi daga cikin abin da muka da muka samu ne hikima a wannan yakin Hudaybiyah da ya faru shine mun gano an samu hukunci idan mutum ya tafi zai tafi aikin haji ko da je shi umara ya yi komai ya kama hanya sai aka hana shi wani bai fara ka hana shi to yaya zai na fata an gane ka zauna a madina ka saka ihraminka ka yi komai ka kamo hanya kana talbiya ka zo shiga maka kana ka shiga maka yaya za ka yi haka manzo Allah sun dan kana su zuwa sun taho da ihramin su da kuma su yi umara da aka hana su sai manzo Allah ya to kowa a cikin sahabbai ya je ya aski tun yanzu ai ya tabbata cewa ba za a shiga maka ba ina fata kuna ganewa za a koma Madina ne to kowa ya asa kansa a matsayin ya sauke umararsa sai ka cire wannan ihramin naka kuma ka taho da hadiya to ka yanka hadiyar a nan ɗin ba sai sabi sai abin kamar wani iri bar kwakwai mazala ya ta faɗa ba su yi ba sai ya shigo masaukinsa hankalinsa a tashe ya sa mata yake saka ina ji wa mutane tsoron halaka ta ce ne faru ya ce na ce su yi aski su yanka hadiya sun ƙi in musulma ta radiyallahu anha dama babbar mata ce ƙwararriya ce gogaggiya ko na ba ta raga yawa a gaya kira ka 60 kuma ka ji kawo 'yan shekara 13 a kai gaba ka shiga masifa an tana babbar mata ta ƙwararriya ce tana da ilimi kuma ga shi tana da shekaru tana da gogewa ta ce mazala ga shawara a ce mai shawara ke karkai kowa magana ka fita tsakiyarsu ka kira wani zamun ka yi ma asi a gaban kowa karka ce kala kawai in kai haka za ka ga kawai abin da zai faru sai mata to shikenan ba ku ba ku hawara da matan ku ba ka san ba haushi yare da matan sa za sai fita ya kira wa zaliya mar asi kowa yana gari ah to manzo Allah ya asi kai ba za ka jira sai wanda man sani zo kai maka mun nima na ma sai kawai kawai nan da nan kowa sai fara asi shikenan kaga da ana ganin manzo Allah ya ji tsoron sa kada fa sa halaka dan ya bada umarni ba abu ba kuma shi matsayi na manzon Allah in ya bada umarni ba halaka take biyowa to amma sai ka bashi wata shawara cikin sauki kuma sai ya zo yi to kai ma haka ya faru da kai irin wannan saka yi kawai ka yanka hadiyarka ka cira ka amma a cikin to to haka an samu hukunci akan wanda aka hana shi zuwa ɗakin Ka'aba ya taho ya ce haddan aw umratan ya taho da niyyar aikin hajji ko umra amma hawa irin wanda taho daga Najeriya ya sauka a Jidda kuna ganewa kaga wannan dama bai saka komai umara ba jikinsa domin ƙa'ida shi ne sai ya je madina ne ko sai ya zo maka ne zai ɗauki umararsa ko to yanzu kuma daga jidda ne aka ana shi shigowa ƙasar kawai sai da ƙasar su shikenan kalas da bai ɗauki niyyar umara ba ai tunda bai saka komai na umara bai je yayi wanka saka ihrami a jikinsa ba ina fata kuna ganewa so nan ba da wani tashin hankali ya kayansa kawai sai da Najeriya ta gaba da abin da ya sauka kuma ta je ƙoƙarin ta koma ko subhanallah Allah ya kiyaye yace walam minane walam yumakkinahu alwusul ilaiha falahu tahalilu wa yazbahu alhadayu wala mai qada alaihi to in dai har an hana shi zuwa dakin Ka'aba ya taho da ihramin sa dai umara ko ma haji to kawai sai yanka hadayarsa anan kuma sai ya waye asagi kayin sa shikenan ba sai ya rama umarar ba amma yanzu ka taho da ihramin ka daga madina misali za ka je maka umara sai wani abu ya sa aka hana ka karasowa aka ce ka koma to yanzu agun Allah ana banka bashin umara inda har ka koma daga haka da nan da aka hana kan a nan gurin kawai sai ka sa ama aski inda hajjar ka ma sai ka yanka shikenan ka gama umarka ta yi dama Allah ne yake so niyyar ka kuma ya karba na fata kun gane yana suka ce waɗansu malamai ma in za ka yi ihramin ma to suke wa Allah da shar'i cewa Allah na yi niyyar yin umara amma zan yi abu zan yi umara in har wani abu bai zo ya hana ni ba inda kuma duk wani abu ya hana ni ba zan je ba to sai na warware umara shi kenan kaga wannan sai yan canza su san wannan abu ko amma da ba kai galibi ka je na matsayin bako kuma ba a cika ma samun ji irin haka ba sai ka taho daga Madina zuwa Makka da komai ka kuma ta hana ka zuwa Makka ba amma haka kamar yan ƙasa yan can haraminsa ba shi eh ya cire haraminsa kamar aski shi kenan eh shi kenan kalas babu wani bashi ya suka ce to ai umar da mazala ya taho shekara mai zuwa din suna kiranta waɗansu malamai cewa umara ta biyan bashi saka ce a ba wani biyan bashi a tun da aran ya cire ya yi aski ya yanka hadaya a yayi umara ina ba ta an gane yanzu wannan kuma da ya zo yi sabuwa da banci mai zaman kanta kuma ita ma umara ce waccan umara ce wannan ma umara ce ya ce abu na biyu shine jawazu sauƙil hadayi fil umara ya halatta mutum ya ɗauko hadaya in zai umara ma haka mu anan mun saba cewa sai wanda yakin hadi ne ko yakin ka yakin ka hadaya a to mai umara ma zai yanka hadaya in ka tafi aikin umara ka tafi da kuɗinka in ka je ka sayi rago da ticket din sun da akwai maktab da yawa ofisoshi da yawa zaka je ka ce ka zo hadaya za ka zo umara ne za ka yi hadaya nawa ne rago a faɗa ma nawa ne rago ya faɗa ma sai ka bada ka ce a yanka kuma za a yanka shi kenan kalas ka gama to ashe mai umara ma zai yi hadaya ya halatta ba kaɗai sai mai aikin hajji ya ce wa anna isharul hadaya sunnatun kuma a saka wa dabbar hadaya alama cewa wannan alama ta ta dabbar hadaya wannan sunna ce na fata an gane to ga yanzu kuma cigaban zamani ma ya kawo ba ruwanka da wannan abu sai da ka zo kawai ka siya ticket ma zaka bada ko kuma ka siya online ma yanzu ana yi kawai ka siya ka shiga pages su online ka tura musu kuɗin su kai musu transfer a turo maka receipt shikenan kuma amana ce kuma za a ma shikenan sai ka wuce ka gama gun Allah kai yace walaysa menene ko walaysa muslatin yi wa dabbar hadaya alama tsaga mata wani kunninta ko a yanka wani ba jikinta ba cin zarafin dabbar ba ne wannan sunna ne babu laifi a ce suna haka ne saboda ko da dabba ta gudu ko wani biya sa wani biya faru kun tarwatse ita ma ta shiga jeji to duk wanda ya ganta ita wannan dabba da wannan alamar an rataya mata ko an tsaga wani bangaren jikinta to ya san cewa wannan dabba ce da aka tafi za a yi hadaya da ita to dan ya kama ta zai kawo ta shi ma maka ne sai a yanka ta to shine amfanin yi mata wannan abin da ake yace abu na ƙarshe jawazul mi to tabarruk bi asar sallama ka fadalil wudu'ihi wa sha'rihi wa huwa amrun khasun bihi sallallahu alaihi wasallama duna ghayrihi mahama balaga fadlahu wa salafahu malaka cewa ya halatta a nemi tabarriki da wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ragowar ruwan alwalarsa ko gashin kansa ko kakinsa ko guminsa ko ya halatta a nemi tabarraki da shi don a samu waraka ko don a nemi albarka kawai mutum da gogi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskarsa wannan tabarraki ya halatta ina ba ta kwana ganewa ke sa sahabi ba karamin mutum ba shi ya ga manzan Allah sun yi magana tare da shi wasu ma daga cikinsu da yawa sun taba jikin manzan sun yi musafaha da manzan Allah to dan Allah wannan mutum ai da daban ne shi zaɓin Allah ne kawai to ya kace ya halatta a nemi a tabarraki da wani abu ne manzan Allah kamar gashin kansa ko yayi alwala ruwan da ya rage tunda a zamanin ana alwala a cikin kamar abu mai faɗi haka za a tsoba hannu ne ana ɗiba ruwan ana alwala da shi ba haka akwai ragowar ruwa ba to wannan ragowar ruwan tunda maza ya saka hannunsa a cikin mai albarka to ya kamata mutum yana kusa ɗauka ya shanye ko ba haka bane kamar da abdullahi bin abu zai cewa an tafi wani yaƙi ruwa ya ƙare wa mutane babu ruwa maza ce a nemo ruwa aka ce ai babu ruwa ya ce babu ko ɗan kaɗan aka ce ga wani ruwa ɗan kaɗan ɗan guntu aka wani yake da shi ya ce a kawo shi ya bude wani kamar ka ce a yanzu dan wani dan karamin bahu haka ya ce a zuba aka dan zuba dan iris zana saka hannunsa a cikin wannan ruwan ya taba yana taba kawai sai ruwa kulkulowa ta tsakanin yatsa manzon Allah kamar ka ce idan ruwa kawai kawai ka taba bulala ya ce duk me alwala ya zo yayi me san ɗiban ruwa ya zo ɗiba sabai ka cewa sai sa baka rai aka tururuwa masu ɗiba suna ɗiba don su yi alwala ko don su yi wanka ko kuma don su zuba a sarka su yi guzuri da shi ya ce amma ni ba ɗiba nake ba kawai sha nake kun gane ka ga kowa da bara ke rayu shi yanzu hannun manzala da ke ɓada ba kawai ke ɗiba ke saka cikinsa da shi kuma kun ɗabi gura gowa ba shi da rai ke ɗiba daga daga kawai da hannun manzala sai bakinsa kawai cikinsa ya sai da ya yi tatil tukunna to haka sahabi karamin mutum ne to haga idan yi alwala a yi tabarraki da ruwansa ya kwanta ya yi bacci wata rana a ɗakin ummu salma to haga shimfiɗarsu ko kulan da aka yi masa fulo da yake fulo da shi ba irin yanzu bane fa fata ce kuma kaga ana irin gumi ana zufa mutum ya kwanta ya bacci ga shi abu ko fata ce leda ce misali ai dole zai gumi da yawa tace da ya farka tashi sai gunye gumi tace na ɗebo kwalba da daga katsa gumin na ɗura a kwalbar tace duk tunanin da ka taɓa ji a duniya ba da kai shi kanshi gumin manzon Allah ta salama ya rasu ya bar duniya rigarsa da yake sakawa in mutum ba lafiya a rasa ya za a yi shi sai a zo da shi gurin matan zala ce ga wani ba lafiya da ku kawo shi sai a sa rigarsa a ruwa a matsi sai a ɗebi ruwa a ba mutum rika sha sai ya warke sallallahu alaihi sallama haka wannan duka asar ne na manzon Allah to amma san da shi ne yanzu a duniya akwai ragowar wani abu na manzon Allah sallama suka ce malamai babu duk wani ka tuna maka a facebook duk ƙarya ne a nuna wata kalmi wani iri a ce wani manzon Allah ne ba ka ake ba a ɗauko wani kaga an yi wani kabari wani iri malam kamar na wani abin da ba ma na musulunci ba a ce maka wani manzon Allah ne har a rika sawa duk mai san annabi sharen ya laki da wannan ba ba addini bane wallahi manzon ya girma haka ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam ko a ɗauko yanzu kwanaki na ga wani shugaban ta ɗariƙa na ƙadiriya a Kano ya tara mabiyansa tun dan kamfa a ya zaro wani abu a cikin wani kwalba na siriri wani gashi wai gashin manzan Allah ne in ji shi fa saboda ka aka koma shi a cikin wani duro na ruwa aka cire aka mayar cikin inda aka saka shi in kowa zo sha Allah ya girma haka sallallahu alaihi wasallam san da yake raye ko bayan ya rasu ga kayan da yake sakawa an yaka da su babu laifi ya halatta amma ya ce bayan manzan Allah babu wanda ya halatta a nemi albarka daga wani abu nashi ko ya yake shi wannan a duniyar sunna ke a gurin ahalin sunna duk salahar mutum duk matsayinsa ilimi duk martabarsa ba a neman albarka da wani abu da ya taba jikinsa wannan hidaya duniyar yan bid'a ko ya zo a ce ya shafa kanka sai me zai zai me zai maka ban dai masa kama wanda ci da na zunubi makarhinta a to yana shi da yake ci ma yadda yake tun kudin mutane bigere haƙin a haka ne mana yana zaune na bashi zaka cinye haka kawai ba haram yake ci ba miskini ne shi a ta kama masa hadaya haka kawai kudin mutane ci shi ne abincinsa shi ne motarsa shi ne kamansa kuma ya haɓa kanka a wannan haka ba ba malamin gaskiya ba ne a ba malamin gaskiya ba ne idan kana da mahaifiyarka ko mahaifinka ka je su yafa maka kanka su ji daɗi ka musu wasu ka Allah maka albarka ba ana yaro haka ba to a gun babanka aiki har gobe yaro ne ai ko da kai kai furfura yanzu wallahi ganin jariri da yake maka Allah kuma haka babarka ba duk gemun ka da kai sai ganin ka da furfura a gunta dan tana tana tana ta aife ka take maka wasa haka take tunawa wata ma ta faɗa maka wani suna take faɗa maka tana maka wasan irin yaran nan kai ba kai baka ba sa sauran ba sun kana da wannan sai ka je ka mata kamata abu ta za a ce kai Allah ma ai ta hafa kanka Allah ma albarka sai Allah maka albarka ita ma ba farin ta bara bane fa ta faɗa ne ta roki Allah ya maka to sai Allah ya maka na fata an gane idan ma nake cewa anan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda zai halatta a nemi tabarraki da wani abu nashi mahma balaga fadlahu duk fadlansa a duniya manzon Allah ya bar duniya duk sahabbai sun tafi ittifaqan cewa waye da gaji manzon Allah a shugabanci sai da Abubakar amma ba taba kawo jariri guda ɗaya ba a tarihi ingantacce cewa mutum an masa haihuwa ya dauko ɗansa ya kawo masa da Abubakar ya ce ya gama ya kalifa manzon Allah ga ɗana ka masa addu'a ba taba yi ba amma da manzon Allah yake raye in ya gama sallah ba zai zauna wanda ka masa haihuwa cikin dare ya dauko da in ka duba hadisin isar abin da anas bin malik maman ta ta auri wancan mutumin da ta aura suka haifi da ko ta ba shi ɗanta cika kyau mazala ya masa addu'a ya ɗauko ta ba shi dabino ta gashi kyau mazala da dabino da yaron abu talha ɗan gidan abu talha aka kawo mazala ya karɓi yaron ya shafa kansa ya masa addu'a ya ɗauki dabino da aka kawo ya saka a bakinsa shi manzon Allah kenan ya tattauna dabino ɗin sallama ya tauna ya tauna ya tauna sai dan to abin da ya fara shiga timbun wannan yaran shine yawun bakin manzon Allah mai albarka tare da dabino ana saka masa na lankwamewa har zan da zalaka cewa ya shiga mutane ba kwa mamakin yadda dan Madina ke shake kaunar dabino tun yana jariri ta haka wannan tawari'un manzon Allah ne ai ba dabino yake lashe kadai ba yawun bakin manzon Allah ya fi kuma zaki ai saboda ka saka cikin sa yaro karami da wannan zan yi masa addu'a ya sa masa suna Abdullahi sahabin ya ce sai da aka samu hafizan ƙur'ani a zuwar shi wannan yaron saboda mutum tara duk hafizan ƙur'ani kuma aka samu sojoji jaruman yaƙi bayan ga ta hafizai kuma ga su zarata sojoji ƴaƴan na hidin da aifa saboda ne albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan ya rasu ba taba kawo yaro ko ɗayan kawo sahabin sa manzon yayi masa addu'a ba saboda suna da imanin cewa wannan albarka ta a tarik din abun manzan Allah take shi kuma ya koma ga Allah zama ta kuna ganewa to wannan shine sunna ba taɓa samun idan mutum kuyanga za su yi aiki ko mutane su fi gona ko na abu sai mutum ya dogo ya manzan Allah ina so kaza kaza kaza zan yi aiki ne wannan sai kawo wani ruwa manzan Allah ya hannun sa ce masa addu'a dan yi albarka ko abincin sa dan kadan ne wani sabi ce manzan Allah babu abinci a gidana ko ya dauko wani gari abu ya ce masa ga wannan ka je maza gida ka tafi da shi ya bashi ya ce da tafi da shi gida garin da yau kamar ka ci kwano goma ko kwano biyar ba kawai sa ba a yi abincin safe rana dare yau gobe jibi wata abincin bai kare ba kawai ɗiba ake kullum aka zo aka ɗiba kawai nan da an a kwano aka ɗebo a cikin buhu lafiya kalau ne kawai da nan ya ce wata sa kai wai abincin da bai kata ce bai kare ba ya ce ke ɗauko mu auren kawai aka ɗauwa da zazzagi abu aka aure yanzu an san kwano yau ne ko aka mai da hikarar ya kare zala ce da bai auna shi ba da har ya koma ga Allah ba zai kare ba saboda me albarkar manzon Allah sallallahu amma bayan shi aka yi haka mun karanta da ku Jabir dan Abdullah an tafi yakin azaba mun karanta kwanan nan ba ya ga manzon Allah a cikin hali cikin sa a dangale saboda yunwa ya daura duwatsu a cikin sama saboda tsananin yunwa ya komo gida ce mazala abin izinin je gida ta suka je gida ya tabbata da Allah mai kike da na abinci ta ce akwai mudu ɗaya na alkama ga wata yar karamar akuya ya ce don Allah wannan mudu ki barza mana shi a mana gurasa akuyar kuma ki yanka mana ita a dafa ta har gaba ɗibe wuce abincin mutum biyu ko uku ba ya zo ce ya manzan Allah dan wani abincin dan kaɗan a gidan Allah kaɗan tashi mun kai da dan mutum biyu shi a nufin haka bai wuce a ce da abubakar da umar a ji a sa abinci ba manzan Allah ana faɗa to masha Allah yana kan wuce to kaje ka ce mata taka kar a san ta kunyar kai na zo je ka ya ce ya jama'a ku zo gaba ɗaya mu je gidan dabar mu ci abinci wajen mutum dubu ɗaya zabi da ta na shiga uku zan ji kunya ko ya taho a guji gida gun matarsa ya ce ke wance e mun shiga uku ta ce mai ta gashi ga ta ce a'a da ka faɗa wa manzon Allah me yace ita ma babbar mata ya aura Jabir ya ba yariya jawara ba kawai yariya ba sai yaro ba eh ta ce masa me yace ya ce ai ya ce mana kar a sauke ta kunyar har sai yaro ta ce a to kar kwantar da hankalinka ba za a ji kunya ba ta fahimci abu da yawa a ciki a lokacin shi bai fahimta ba shi yana zuwa ya sa hannunsa ya juya na abin nan tukunyar abin nan miya ya dafa gurasar ya ta to kawo kawo tire ko kamar ta kawo tire sai karu ya yanko gurasa ya yayyanka akan tire ya ɗebo miya da nama ya zuba ya ta kawo mutum goma ko ya rasa shigo ciki su ci su ƙoshe sun yi na kun ƙoshe eto yalla a shigo da wasu ma haka aka rinƙa yi da kowa ya ce ƙoshe kuma abincin bai ragu ba sallallahu alaihi wasallama ya ce wa matar zabir to ga wannan abinci bayan an musu addu'a kenan ki ciyar da makotanki saboda ana cikin yunwa aiki wani haka albarkokin manzan Allah da ba sa karewa kenan amma bayan manzan Allah ya bar duniya ba a taɓa samu a tarihi wani daga cikin sahabban sa sami irin wannan ba yasa a duniyar sunna babu wani mutum da ake zuwa gunsa don a nemi albarkar wani abu na jikinsa ko ko a shafi guminsa ko yi alwala a alwala a sha a duniya suna ba a haka sai dai a layin yan bid'a saboda amai da kai bawa kaskantacce sai a koya maka wannan abu na fata an gane manzon Allah kadai ake mu waɗannan neman albarka da wani abu da shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi saboda shi din na musamman ne shi na fata an gane to wannan shi ya ce wa hakamun ukura ya ce kai akwai ma waɗansu hukunta hukunta da yawa la ya du'u hada li hadal hadis yace wannan dan gurin ba zai ba mu dama ma mai magana akan su ba a sulhu hudaybiya ce an samu hukunta hukunta da yawa abubuwa da za a koyi ilimi da yawa na fata an gane kuma lokaci yayi ko za mu tsayawa ana sai sati sai mu abun nan Allah samu na raye a to za ka sa satin zabi karatu ne ko ya abun yake ne sallah ba juma'a bane juma'a ko sai a ce asabar ladi litinin talata a za a iya karatun ma za a iya ma gwanin sallah yau ya ce gwanin sallah da magariba ke su ba damuwa su su goron sallah muhimmin mintin sallah haka shi kenan ku ga gora ga minti ba lafiya kalau ba kenan ko da binin sallah rami mu a ayan tuna wa hayatu da biro shi kenan haka lafiya kalau eh to haka za mu iya katun Allah da ai a sati fa ai gobe za mu katun kamu damar Allah da gobe za mu karatu za mu karatu insha Allah za mu idan kuma mun rasu ne sai wasu su su kayan su eh insha Allah to Allah ya samu dace eh mintin sallah ko to shine ai